نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أيها الإخوة في الخطبة السابقة ذكرنا ذكرنا المفهوم الصحابي وذكرنا الدرجات الصحابة الثمانية فقلنا تلكم الصحابة فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات فالدرجة الأولى كما قلنا الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والدرجة الثانية العشرة المبشرون بالجنة أو العشرة المبشرين بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد وسعيد وطلحة وزبير رضي الله عنهم أجمعين والدرجة الثالثة أهل بدر وهم ثلاثمائة وثلاث عشر في العدد والدرجة الرابعة أهل أحد وهم سبعمائة والدرجة الخامسة فاليوم نبدأ من الدرجة الخامسة الدرجة الخامسة أهل الشجرة أهل الشجرة أو أهل بيعة الرضوان وما أدراك ما أهل الشجر قال الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا والدرجة الخامسة الدرجة الخامسة السابقون السابقون الذين قال الله فيهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والدرجة السادسة الذين آمنوا بالله ورسوله قبل الفتح ثم الأخير الدرجة السابعة الذين آمنوا بالله ورسوله بعد الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفع وينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد muna soma wanda mai godiya ga Allah ta'ala kamar kullum muna ƙara gode mishi muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki haka kamar kullum kan soma da addu'a a irin wannan rana wannan yini mai albarka a wannan wuri mai albarka muna addu'a Allah ta'ala ya kalle mu da kallon rahama ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun sonmu abun koyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya bayan haka yan uwa masu girma satin jiya mun soma wannan hutuba mai taken kasan darajojin sahaban annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dunkule a dunkule ka san darajojin waɗannan sahabai amma a dunkule har malamai suna cewa duk wanda ya iya tantance waɗannan kamar yadda muka ambata to da yardar Allah ta'ala ya iya sanin darajojin sahabai kenan a dunkule a satin jiya mun yi magana akan wane ne sahabi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan a satin jiya mun faɗi cewar adadi na sahaban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya mutu ya koma ga Allah ya bar su a duniya malamai sun yi ƙiyasi manzon Allah ya bar sahabai dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu to waɗannan dubu ɗari biyu idan kana son ka san darajojinsu a dunkule to sai ka kasa su gida takwas akwai dai masu daraja ta ɗaya wadda muka yi bayani a satin jiya masu daraja ta ɗaya su ne waɗannan halifofi nashi guda hudu abubakar da umaru da uthmanu da ali allah ta'ala ya ƙara musu yarda to sai masu daraja ta biyu waɗannan da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu albishir da gidan aljanna tun daga nan duniya kowa ya shaide kowa ya shaida su ɗan aljanna ne manzon Allah ya tabbatar su ɗan aljanna ne tun daga nan duniya su guda goma nan abubakar da umaru da uthman da ali sai abdurrahman da abu ubaida da sa'ad da sa'id da talhatu da kuma zubairu waɗannan su ne masu daraja ta biyu sai masu daraja ta uku su ne sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tafi yakin badar su ɗari uku da goma sha uku su ne masu daraja ta uku to sai sahabai masu daraja ta hudu su ne waɗanda suka tafi yaƙin uhud yaƙin uhud su kuma sahabai ne guda ɗari bakwai a satin jiya a nan muka tsaya to yau za mu ɗaura a kan sahabai masu daraja ta biyar masu daraja ta biyar su ne ake kira ahalu shajara ma'abutan bishiya ko ka kira su ahalu bai'atin ridwan waɗanda aka yi wannan mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiyar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sahabai ne su dubu ɗaya da ɗari hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebe su za a tafi makka a yi umra a yi ziyara lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa da makka kamar ka ce ga garin gombe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada zango a kwadam kwadam kwadam mana sai ya sauka a nan a ƙarƙashin wata bishiya da shi da waɗannan sahabai sai sallallahu alaihi wasallam ya yi aike a lokacin ya so ya tura sayidina umar radiyallahu anhu sayidina umar ya ce ya rasulallah ina ji makaina tsoron ƙuraish mushirikan makka amma ina ba da shawarar ga ɗan gida ɗan dangi sayidina uthman a aike shi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura sayidina uthman ya tafi makka ya zauna da shawa ya ba su labarin ga manzon allah ya zo domin umra ziyara ya koma sai mushirikai na makka suka yi ittifaki bai isa ba ba zai shiga ba sayyiduna uthman yayyayi da su suka ce sam manzon Allah ba zai ƙara so garin makka suka ce amma kai sayyiduna kai uthman mun baka dama kayi tawafi kayi umra kayi tawafi ka koma sayyidina Uthman ya rantse da Allah matukar manzon Allah bai shigo bai shiga garin Makka ya soma yin tawafi ba shi ma ba zai yi ba haka aka yi ta ja aka yi ta ja sai aka ga lokaci ya tafi sai raɗe raɗe ya kai wa manzon Allah aka samu raɗe raɗe an kashe sayyidina Uthman an kashe sayyidina Uthman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran shi ya ɓaci ya rantse da Allah duk da dai ga su a harami sun zo tawafi matukar sun kashe sayidina Uthman ya rantse da Allah sai sun shiga garin Makka sun yaki mushrikai baki daya yace ma waɗannan sahabbai 1400 ku yi mini mubaya'a har in dai sun kashe sayidina Uthman za mu shiga mu yake su ku yi mini mubaya'a duka sahabai shi ne suka dinga ɗora hannayensu a kan hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna yi masa mubaya'a in ka ga dama ka ɗauki suratul fatih za ka samu cikakken bayani laƙadin radiyallahu anil mu'minina haƙiƙa lallai Allah ya yarda da waɗannan mu'minai dubu ɗaya da ɗari hudun nan idh yubayi'unaka lokacin da suke maka wannan mubaya'ar za su shiga su yaki quraish tahta shajarati a karkashin wannan bishiyar fa'alima ma fi qulubihim tuni tuni dama Allah ya san abin da ke cikin zukatansu su 1400 din nan fa'alima ma fi qulub fa anzala sakinata alaihim sai ya saukar musu da wata irin natsuwa waɗannan sahaban natsuwa فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا كما يساك مسلم da wata irin cin nasara ta kusa buɗi na kusa waɗannan sahabai guda 1400 su ne ake kiransu ahalun shaja sallallahu alaihi wasallam yakan ce la yadkhulun nar ahadun min ahli shajara babu ɗaya daga cikin waɗannan mutane na ƙarƙashin bishiya da zai shiga wuta dukkansu 'yan aljanna ne dubu ɗaya da ɗari hudu su ne masu daraja ta biyar sai sahabai masu daraja ta shida waɗanda aka yi shekara ɗaya da wata shida ko shekara ɗaya da wata takwas ana kallon kudus baitul maqdis ana sallah lokacin can shi ne alƙibla ana kallon baitul maqdis ana sallah sai da aka shekara ɗaya da wata shida ko kuma shekara ɗaya da wata takwas sannan allah ta'ala ya canza yanzu kuma a juya a kalli ka'aba to waɗannan sahabai da aka kalli yamma da su ana kallon baitul maqdis ana sallah na wannan tsawon watanni sannan kuma yanzu ga su su ɗin ne kuma aka juya ana kallon ka'aba da su to sun samu daraja na sahabai daraja ta shida a daraja ta biyar daraja ta biyar biyar shida daraja ta shida Allah ta'ala yana ba mu wani abin sha'awa Allah da ya tashi maganarsu da maganar canza alƙiblar sai da aka yi falle biyu shafi haka amma babu layi uku da rabi shafi a falle mana page tun daga sayakulu sufaha minan nasi ma wallahum an qibalatihim allati kanu alaiha Allah ta'ala ya ce wawaye daga cikin mutane da sannu za su dinga cewar ma wallahum an qibalatihim allati kanu alaiha me yasa suka bar alqiblar da da suke kallo suke sallah me yasa suka bari wawaye haka za su dinga cewa inji Allah ta'ala kul ka ce lillahi al-mashriq wal maghrib da kudus din yamma da gabas ka'aba duka na Allah ne duka na Allah ne ya hadi man yasha'u ila siratul mustaqim yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya wallahi abin sha'awa wanda ya gada ya je ya yi karatu ka ɗauka tun daga sai ƙuri sufa ha'u minan nasi har wannan fallon gaba ɗaya sai ka ƙare ka juya idan ka juya ka tafi ka tafi abinda zai rage a wannan bai wuci layi uku da rabi ba ko hudu da rabi ne duka maganar ce sahabai masu daraja ta biyar kenan ta shida to sai sahabai masu daraja ta bakwai waɗannan da suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah tun kafin a ci makka tun kafin fatu makka suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah to sai masu daraja ta takwas waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah bayan an ci makka lokacin musulunci ya yi sauƙi kenan amma a masu daraja ta bakwai a lokacin ko a nigeria kake kai imani da allah kai imani da manzon allah imaninka bai cika ba sai ka yi hijira daga nigeria ka koma madina sai ka tafi madina duk wannan tsananin sai ka tafi madina haka aka dingaye saboda haka a lokacin za ka ga sahabi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗannan masu daraja ta bakwai ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah amma dole ya fita ya tafi madina dole ya fita ya bar garin makka ya tafi madina ko ya bar ko'ina ya taho madina an samu wani sahabi ya yi imani da Allah da manzon Allah sai kuma ciwo mai tsanani ya kama shi gashi kuma dole sai an yi hijira haka ya yi umarni da a san duk yadda za a yi da shi a fita da shi daga garin makka a kai shi garin madina ko ta yaya haka aka yi ƙoƙarin ɗaukarsa a fita da shi a tafi madina an fita da shi ba a je ko'ina ba sai rai ya yi halinsa sai ya mutu ya goma ga Allah ta'ala kuwa sai ga jibrilu da aya game da wannan sahabi wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah duk mutumin da ya fita da niyyar hijira ga Allah hijira zuwa ga manzon Allah zai tafi madina thumma yudrikuhu al-maut sa'annan sai mutuwa ta riske shi akan hanya to faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah tabbas ladarsa ta fada ta fadi akan Allah subhanahu wa ta'ala ladarsa na wurin Allah ta'ala ya samu wannan ladar yan uwa masu girma waɗannan su ne masu daraja ta bakwai da masu daraja ta takwas na haɗe su gaba ɗaya saboda aya ɗaya ce ta yi magana a kansu Allah ta'ala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal babu wanda zai yi daidai daga cikin ku daga wanda ya ciyar kuma ya yi jihadi man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ya ciyar ya kuma yi jihadi kafin a ci makka ula'ika a'zamu daraja waɗannan su ne masu girman daraja a'zam ismu tafdil ala wazanin af'al kamar ka ce Allahu akbar mafi girma to suwa ula'ika a'zamu daraja waɗannan su ne masu mafi girman lada a wurin Allah ta'ala minan ladina an min ba'adu wa katalu daga waɗanda suka ciyar kuma suka yi jihadi bayan an ci maka bayan an ci maka wa kullan wa'adallahu husna amma dukkan su biyu da waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah kafin a ci maka da waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah bayan an ci maka dukkansu Allah ya yi musu tattalin ula'ika a azamu darajar min anfaqu min al-waqat wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkan su Allah ya yi musu alƙawarin al-husna al-husna anan malaman tafsiri suka ce ai aljanna dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna yan uwa masu girma waɗannan su ne darajojin sahabai guda takwas wanda malamai a rubuce-rubucensu suka tattaro suka kasa su kamar haka amma kuma akwai kuma wani abu Allah ta'ala shi kuma da kansa ina so bari mu faɗi wannan tukuna shi kuma sai ya kalli sahabban manzon Allah duka ba su kaɗai ba tun daga zamanin su har duniya ta tashi matukar a ƙarƙashin al'ummar annabi Muhammad kake to Allah ya kasa musulmai gida uku ne gida uku ne kashi na farko almuhajiruna da kashi na biyu al'ansaru kashi na uku sauran musulmai Allah ta'ala yana cewa lil fuqara'i abun mamaki abun al'ajabi yana ga waɗannan talakawa alladina ukhriju min diyarihim waɗannan da aka fitar da su daga cikin gidajensu wa amwalihim aka fitar da su daga dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna masu neman falalar Allah da kuma yardar Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna masu taimakon Allah kenan suna masu taimakon addinin Allah wa rasulahu suna masu taimakon manzon Allah ula'ika humus sadiqun Allah ya ce waɗannan su ne masu gaskiyar imani ka ji su da kyau baka da kamar su su ne masu gaskiyar imani da wannan malamai suke cewa ko dai ka kira su almuhajiruna ko ka kira su as-sadiquna duk yayi kashi na ɗaya kenan sai kashi na biyu walladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim kuma waɗanda suka ba da gidaje suka zaunar da gidaje tabawa uddara wal imana kuma suka zaɓi imani min qablihim kafin mutanen almuhajiru yuhibbuna man hajara ilaihim suna son duk wanda zai yi hijira ya zo wajensu wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba za ka taɓa samun wata lalura a cikin zukatansu ba min ma'utu daga abin da aka ba waɗancan almuhajirun wa yukthiruna ala anfusihim wai ina so da gudu da gudu dai mu ga yadda za a fassara wannan in so daga baya ma ga yadda za a yi wa yukthiruna ala anfusihim kuma suna fifita wasu a kansu walau kana bihim khasasa ko da kuwa suna da lalura suna da buƙatar abu suna da lalurar abu matukar da mutumin makka yana da wannan buƙatar to su sun haƙura ko da ko za su mutu wa man yuka shuha nafsihi duk wanda ya saba wa ruwan ransa fa ulaika humul muflihun to waɗannan su ne masu cin nasarar rayuwarsu ta duniya masu cin nasarar rayuwarsu ta lahira mutanen ina kenan madina mutanen madina kenan wancan na farko kuma mutanen makka ka kaji irin mutanen madina yadda suke wajen karamci babu lokaci da za mu ƙara bayanin su wane ne mutanen madina amma kai ma ka san su wajen karamci wallahi ji yadda allah ke yaba musu duk wanda ya hijira ya zo wurinsu sai sun karrama shi mutumin madina ne a wannan lokacin da ka yi hijira ka zo zai iya raba gidansa biyu hamsin hamsin ya ce ka ɗauki hamsin zai tafi da hamsin mutumin madina ne zai raba jaransa dubu ɗari ya ce ka ɗauki dubu hamsin shi zai amfani da dubu hamsin kai ya kai ga a wasu rubuce-rubucen mutumin madina zai fito da matansa uku ya ce da kai ka zaɓi ɗaya duk wadda ka fi so cikin ukun nan da ka zaɓa sai ya sake ta ta yi idda mutumin makka ya aure ta saboda haka Allah ya ce musu ula'ika humul muflihun kashi na biyu kenan sai kuma duk wanda zai zo ba su ba walladina ja'u min ba'dihim duk wanda zai zo bayan almuhajirun da wanda zai zo bayan al-ansar ja'u min ba'dihim kenan yaqulun abinda za su dinga faɗi rabbana ghfir lana ya ubangiji muka gafarta mana walladhina sabaquna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka kuma gafarta ma ƴan uwanmu su wane ne ƴan uwanmu al muhajiruna da al ansar alladhina sabaquna bil iman waɗanda suka riga mu tuni tuni da imani sun riga mu sabaquna bil iman wala ta ji alfi kulubina gillan ya ubangiji kada ka sanya mana ƙaiƙayi ko jin haushi ko wani ƙunci game da wani daga cikin waɗannan sahabai na almuhajiru ko al'ansa wala ta ji alfi kulubina gillan lillazi na amanu ga waɗannan da suka yi imani rabbana ka wala ta ji alfi kulubina gillan lillazi na amanu rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lallai kai mai afuwa ne mai rangwame ne mai rahama yan uwa masu girma wannan shine kashin musulmai al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kashi na ɗaya mutanen makka almuhajirun as-sadiqun kashi na biyu mutanen madina al-ansar kashi na uku kai ka ce kamar ya ko bayi kenan duk wanda ba waɗannan ba to ya shiga cikin ya ko bayi wallazi na jawo min ba'alihim kenan da wannan akwai lokacin da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ta'ala dabda ana neman wa zai zama khalifa na farko an yi kace nace tsakanin mutanen makka da mutanen madina saboda mutanen makka nan da nan suka yi tunanin su ne za su fitar da khalifa na farko sai ga sayidina abu umar ya rike sayidina abubakar suka je wajensu da aka zo sai sayidina abubakar ya tabbatar musu ya tabbatar musu da su wane ne ana cewa babu ayar alkur'ani ko ayoyin alkur'ani da suka yi maganar mutanen madina a kaikaice ko kai tsaye sai da sayidina abubakar ya karanta ta ya faɗi darajojinsu ya faɗa ya faɗa sai ya rufe da wannan ayar walladina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim sai ya rufe da ulaika humul muflihuna yace haka Allah yace ya muku take da ku ne al-muflihuna ku ku ne al-muflihun yace to mu ma mutanen makka mutanen eh mutanen makka Allah ya yabe mu ya faɗi ayoyi ayoyi duka na mutanen makka sai ya rufe da wannan ayar للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم ƙarshen ulaika humus sadiquna yace saboda haka ko taken ku a wurin Allah al-muflihuna mu taken mu a wurin Allah as-sadiquna yace to idan al-muflihuna da as-sadiquna suka haɗu wane ne ya kamata ya zama shugaba ya ce mu sake dubawa a cikin alkur'ani sai ya ja ayar da take cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku haɗa kai ku haɗa kai tare da as-sadiquna yace saboda haka mu as-sadiquna mu ne za mu fitar da khalifa na farko in uwa masu girma wannan da satin jiya da satin yau ko hadithi ɗaya ba ku ji na faɗa ba haka ne ayoyin alkur'ani ne ga su ya nuna maka su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ba sai mun faɗi hadithi ɗaya ba akwai abubuwa guda bakwai zuwa tara da ake bukata game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zama wajibi akan kowane ɗaya daga cikin mu wanda insha Allah ta'ala wani lokaci ma ambace su Allah ta'ala ya ƙara musu yarda Allah ta'ala ya ƙara musu yarda اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم قوموا الى صلاتكم يرحمكم